والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب النهي عن الخلوة بالأجنبية wannan mala ya kulla wannan babi don bayanin abinda ya zo na hani da mutum ya kaɗaita da mace wadda yana yiwa ya aure ta ita shi a janabiya daga gehe ne janib ne asalin abun a janabiya macen da akwai aure tsakaninku da ita to ka zama ka kaɗaita da kai da ita in ba wata lalura da ta sanya haka ba to wannan an hana wannan bi ma'ana haramun ne alhadisu ta sa ba da talatamiya hadisi na ɗari uku da tara عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من زرها ما ياتي إياكم والدخول على النساء yana magana da maza da ce ka shaidinku da shiga wajen mata ku kaɗaita da su faƙala rajulu min al'ansar sai wani sahabi daga cikin mutanen madina radiyallahu anhu ba faɗi suna ne nan ba sai ya ce ya rasuwallah ya manzo rahama sallallahu alaihi wasallam afara aitul hamwa ka bani labari game da hamwa ga wanda zai zo su ne ‘yan uwa ‘yan uwa ma'ana na shi miji ƙane wa su shiga wajen matar shi wanda miji da sunan wasan ƙanin miji irin wannan jahiliya da ake yi musamman ga wannan wata da aka cewa wai ana kamun shara yau waɗannan abubuwa duk jahiliya ne ko ko ai mata wana ce a ai wasa ana kokowa waɗannan duka haramun ne ƙala alhamul maut sai manzon rahama ya yi ta magana wadda abinda Allah ba shi na fasaha sai ce ai ita yan uwan miji mutuwa ne bi ma'ana da wannan hanya aka iya aukawa ga zina to zina ko ko sabon Allah to mutuwa ne ga mumini yasa manzo Allah shabbaha su ‘yan uwan miji da mutuwa don sai zamanto an yi mai lasin ba wani tsoro ko da wani ya shiga ɗin ba a wani damuwa to kuma komi na iya faruwa wanda zai kai ga halaka shine mutuwar wali muslim ga ruwayar muslim an abi tahir an ibn wahabin ibn wahab abdullahi ibn wahab al-misri almajirin imam malik qala sami'tu layth yace ya ji lays ibn sa'ad al-misri wani ke malamin sa ne kuma lays ne a ƙaranin malik imam shafi na ce allah na son insafi wallahi laisu ya yi maliku ilimi sai dai almajiran laisu suka wace mai ba su rubuta fatoyinsa ba su ku almajiran malik suka rubuta yasa sai na malik ya tabbata shi ko lais sai zamanto galibin fatoyinsa ba a same su ba saboda almajiransa ba su rubuta ba to dai siƙa ne cikin manyan malamai kuma attajiri shi lais attajiri ne kuma galibi duk shekara yana aika ma malik dukiya ga abin da zai ishi malik ya ci gaba da karatu karantarwa kaga irin wannan saboda duk abin da zai zamanto kariya ga mutuncin addini ya waje ba malami ko almajiri shi ne ka isar da saƙon addini in yana wasu abubuwa yana kada girma addini kuma kai ka sanin dan uwanka ka malami ko almajiri shi ya cancanta ya taimaka ma malami ko almajiri dan uwansa saboda cikin abu guda suke wanda yake kuma cikin mutunci babu wani ganin cewa in mai kuɗi ne ga yama wani abu a ɗan uwanka ne almajiri wannan ɗabi'a lais na yi ham irin kuma abdullahi mubarak shi ma ɗan kasuwa ne mayaƙi ne malami ne shi ma akwai manyan malamai wajen guda hudu iri ne a zamaninsa zai zo ga shekara ya ba su duke da za ta ishe su a wata shekara don kare mutunci kasu je su gitta kansu ga gwamnati da za ta zo ta unhuwani da su na ƙala samitu laisa ya ƙul alhamu aku zauj abinda ya ce mahamu ɗan uwan miji wa ma ashbahu da wanda ya kama da shi ga dangantaka mai a ƙaribin zauj ne daga makusantan miji ibn al'am kamar ɗaɗɗan aminsa wani hauhi da wanda ya kama da shi na'am algarif iyakum maf'ulun bi fi'ilin muzmar maf'uli ne iyakum da fi'ili wanda yake mudmar ba a bayar da shi ba an ɓoye shi taƙadiruhu taƙadirin fi'ilin nan ita hula ku kiyayi shiga a nusiba alattahadir an ka ce iyakun an mai nasaba a kan tsoratarwa wa huwa a tambihu tambihul muhadab muhadib yin magana faɗakar da abokin magana alama hazurin ga akan wani abu da an ka hana alaita haraza anu don ya kiyaye daga barin wannan abu shi asalin kalma iyakum wata kadirul kalami takadirin wannan jumla ko magana ku an fusakun ku kiyaye kawunanku an ta dukulu alin nisa'i da ku shiga wajen mata wani sa'u su kansu mata kuma an yi da hulanna alaikum su shigo wurinku wadda hul maɗubin alal mansubi wannan kalma da ta zo ta a duhul an yi adabinta a kan wancan mansubi na iyaku ara'aitul hamwa ya ma'ana wannan yani a khabarana ka ba mu labari an hukuma khalwatul hamwa daga kaɗaita wa kaɗaita ɗan uwan miji da matan wannan ɗan uwan nashi walhamu bi batil ha wa dambil mim amu wa ba da hawawun lan yuhammaz akwai wawan wanda ba a yi hamza ba haka nan yake huwa qaribu zauj shine makusancin miji min akhin daga ɗan uwa ne shakiki ko la'abi ko la'ummi wamni ammin da ɗan ɗan amminsa wan babansa wa nahohima da waɗanda sun kai kama da su ƙalin nawoyi imamu nawoyi rahimallah ya ce ittafaq ahlul lugha malaman larabci sun haɗu ala annal ahma'a cewa su ahama a ƙaribin zaujil mara su ne makusantan a mijin mace ka abihi kamar babansa wa ammihi da amminsa wa akhihi da ɗan uwansa wa ibn ammihi da ɗan ɗan amminsa wa nahawihim da wanda suka yi kama da su kaga ga luga an haɗu waɗan manzo rama da ce alhamul maut shabba alham manzo rama ya kamanta ɗan uwan miji bilmauti da mutuwa lima tarattabu ala dukhulihi don abinda shigarsa ta tattara allazi la yunkir wanda ba a musu in ya shiga sai ya zamanto ba a damu ba min alhalaki dini na daga halaka ta addini qala fi fatuhul bari a ibn hajar rahimahullah ya ce a cikin fatahul bari wal arab su larabawa ta sifa sha'il makarohu bil maut suna sifanta wani abu abin ƙi da cewa mutuwa haka uslubi ne arabi na nuna tun da gaya abin ƙi to mutuwa ce sai su kai abin can المعنى الإجمالي ما... إيه إيه ga shari'a ba ya dai kawo ne nan ne ga ta hanyar luga amma ga shari'a a uban miji ya shiga wajen mata ɗanɗan shi ba wani abu don ta haramun ne aure tsakaninsu amma na ya kawo ne a luga ga abin da an ka ɗoka amma waɗanda an kana wanda akwai aure tsakani na'am alma'anar ijmali ya hazurin nabi sallallahu alaihi wa sallam من الدخول على النساء منذ رحمة عليه الصلاة والسلام ينا صورة توا daga shiga wajen mata al'ajanabiyat waɗanda suka ajanabai waɗanda ba aure tsakani afuwan waɗanda akwai aure tsakani ma'ana ba haramcin aure tsakani wal khalwatu bihinna kuma da kaɗaita da su hadisi ya zo annabi sallallahu ya ce namiji bai kaɗaita da mace face na ukunsu ya zama shaidan to kaga yanzu ma al'asab shadid Allah ya sawwaka muna lokaci malam waɗannan abubuwa su ne sun zama ma ba komi ba ga wani ya zanna yana ta hira da wata mace wadda ajanabiyarsa ce ko ofis ko wani wuri shikenan babu ma wani damuwa a ce abokiyar aikinsa ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un so na'am wal khalwatu bihinna da kuma haramcin wohinta ko kaɗaita da su waɗannan matan waɗanda ba muharamin mutum ba fa'innahu ma khala rajulun bimra'atin wada al'amari yake wani namiji bai kaɗaita da wata mace ba illa kana shaitan thalithuhuma face shaitan ya zama na ukunsu shi ne hadisin da na faɗa hadisi ne ingantacce fa inna nufusa da'ifa don su rayuka rauni gare su wadda wafi abubuwan da ke unguzawa ilal ma'asi ga sabon Allah ƙawiyya suna da ƙarhi wata ka'ul muharramat ta haka sabuwan da an ka haramta su abku fana ha sai manzon hama ya hana anil khalwati bihinna da kaɗaita da mata ibti'adan don nisanta an shero asbabihi daga sheri da kuma sababban sheri abubuwan yanzu daga faruwa tare da bakin ciki da yawa yanzu cikin hikima allahu alam na nisantar maza daga mata cikin hikima da aka lura da ita ita ce zai sha maza ɗin su zama suna da shawa ga mata amma in mutum ya zama na mata na mata to zai waye gari bai da shawa yanzu kamar ƙasashen renon faransa za a ga a makarantunsu namiji da mace ne tun suna ƙaramin makaranta har ya girma sai ga ya ga mace bai ganin komi ko shisa matan makai ta tsirara galibi namijin da haka shi bai ganin wata shawa saboda shi kenan abin ya zama mai normal hulɗar ta zamanto ta cuɗe ta haka yana cikin matsalolin da yanzu suka samu mazan ba su da wata shawa ga mata saboda sun zamanto ko suna tare da su ba irin waka ƙaurace a habbalantana irin wannan shawa ta zama akwai ta waɗannan abubuwa fesa za a ga matan saboda shawa ta rage suna ta ya tsarara hamniket da sauransu don attracting don jawo shawon wasu mazan amma su babu wani abu wani gani ka shimmiya akwai saboda yar haka ya zama komin ko da ya tashi da matan yake ko ina tare ake haka sai ta ganin kawo wani namiji ne ɗan uwansa cikin abubuwan yanzu da ka faruwa a ƙasashen irin waɗancan ƙasashe to kaga cikin hikima wannan nisanta za ta sa gariza ta mutum ya yi shawa in ya ga abin nan nan to in kana tare da abu sai ka iya zama kwamon gare ka ba ka gani wani al'ada haka take in kawai shi kana tare da abu kai sai ga wanda ya zo ba ko sai ga abin kamar abin nan amma kai ya zama kwamon gare ka yana cikin musibobin da ake ciki yanzu ga irin waɗancan wuraren na haka bin umarnin Allah da manzonsa ko yaushe to hikimomin da a cikin Allah ɗaya sai ya kasu Allah subhanahu ta'ala ya tsare mai kiyaye ana cikin lokaci faƙala rajulun sai wani sahabi ya ce a khabara na ya rasuwallah ka ba mu labari ya manzo rama sallallahu alaihi wa sallam anil hamd game da dan uwa miji allazi huwa qaribu zawj wanda yake makusanci zumunta ga miji rubbama ihtaja ila dukhuli baiti a qaribihi a zawj da yawa yake bukatuwa ya shiga gidan makusancin shi shi mijin wa bi zaujatahu kuma a cikin gida akwai matarsa shi wannan dan uwan nashi amma lahu min rukhsatin baya da ruhusa ya shiga fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhamul maut la'annan nasa saboda mutane ƙarjarau sun tahi alattasahuli a kan sakaci biduhulihi da shigar shi ɗan uwan mijin wa adami istinkari zalik da rashin musan wannan bai halu bi mara'atil ajnabiyyati sai a waye gari shi ɗan uwan mijin nan yawohinta da mace wadda take ajnabiya rubbama waqa'atil fahisha da yawa alfasha ta zina ka abkuwa tsakaninsu wadalat kuma abin ya tsawaita ala ghairi ilmin ba tare da an sani ba wala raibatin kuma ba a wani kokonto ga al'amarin ويكون الهلاك الديني سي هلاكة الديني تا كسنشي والدمار الأبدي دا هلاكة تهر أبدا دان زا أسامو شيغوغو زا أسامو abin da wanda yake a hausa da suka sha shege da sauransu kaga banna ta tabbata kuma ya zama ba miji guda gare ta ba walaisa lahu rukhsa don haka bai da rusa in zai shiga ya shiga tare da mijin ko tare da wasu bal ihzaru min a'a ku yi sauna ga ɗan uwan miji daga shiga wajen matan miji wa min khalwatihi da kaɗai tassa bi nisa'ikum da matanku in kuntum guyurin in kun zamanto masu gira ma'ana kuna da gira kuna da kishi ma yustafa da min alhadithi abinda za a fa'idanta daga hadisi yanzu waɗannan abubuwa 'yan uwa ka inna lillahi wa inna ilaihi yanzu birane ba wani abu ne ba ba wani abu ne to da kawai da manyan birane da kawai da manyan birane a abin ya zama kwamon ba wai dan uwan miji ba abokin miji abokin miji zai zo miji ba nan ta dafa mai abinci shi abokin mijin a zanna bisa danin tebur ana ci ana hira kuma mijin ya shigo bai damu ba ba ma dan uwan mijin ba abokin miji waɗannan musibobi amatil barwa ga birane guguwa subhanallah aga ya ce in kun zama su kishi to galibi ba kishin sab kuma rashin kishi bala'i ne shi ya haifar da waɗannan abubuwa wani ko don kishin irin larabawa bai son ka ce ya iyali sai ku yi faɗa gama ka da iyali aka tambaye su to kadiba to yana haka shiga gidansa amma yanzu abin ya lalace matuƙa saboda hulɗa da mutanen banza kahirai irin haka nan ya hita ta hita ita ma ta zo da abokanta shi ma ya zo da abokansa duk ba wani abu ne duk wayewa ce wallahi halaka ce ba wayewa ciki Allah ya kyauta na'am rashin gaiwa ya yi ai gidan haya Allah ya kyauta duk wanda a ciki Allah hore mai samun nashi Duk sai lalura zaman gidan haya lalura ce lalura ce lalura ce abubuwan ga sunan don hulɗar da wannan abu ba da za ka yi tun daga wani ma wanda ya muni ga ɗaki ga ɗaki kewaye guda a layi kuma da sahi subhanallah Allah kyauta ni'ima ce a ce kana ɗan naka muhalli ko ko yanzu ci gaban da an kai har yanzu nan da saura irin kano ɗan wurin da za a keɓe ma ɗan ɗakinka da ɗan abin ga toilet ɗinka ciki da abin nan sai ka ɗauki haya kai ɗai an ɗan rarraba shi haka kaga wannan ya yi daɗi eh mata guda nake magana ya zama kaga ɗan ɗaki ne haka kamar masu taya karatu ko ko wasu abin da za ka ga haka ɗin ne irin kaje irin kano wajen gehen biyu ke da sauran waɗanda wurare ɗan ɗaki ne kudut ba wani yalwa amma kai ɗaya kake sai iyalinka ka ga ya mutunci inda akwai yan toilet ɗin da za ka da ɗan kici na gani ko ta rasa da ɗan kici wurin abin ɗan duk dai yan abuwa ne yan kaɗan amma ya yi amma babu sheri irin wadda inyamurai ko abin ga ka zama sai a yi ɗaki goma haka ga su jere a shaguna waje ne ciki dai ɗin eh yake nan ga ɗakin ka ga duk wani motsi ma da haka ɗakin ka wancan ɗaki na ji sannan ga yara subhanallah wani zama malam gashi nan kuma ni'ima ce musulunci malam Allah ƙara tabbatar da mu akan wannan addini Allah an sharaka muna musulmi don shi musulmi nan kunya take na abubuwa suke amma kaga wani zama gashi nan Allah mu gode ma Allah النهي عن الدخول على على الاجنبيات والخلوه بهن wannan hadisi ya karantar da mu hani daga shiga akan mata wanda suke ba ka da alaƙa ta zumunta ko ta aure da su da kaɗaita da su mi a hikimar mala ce sadda lizzari'a lizzari'a ce ƙu'ul fahisha don taushe hanya ga abkawar alfasha ita zina alfasha ce mai muni haka wala ta ƙarbi zina aka Allah subhanahu wa ta'ala ci kaga mai ce wala tab'alu zina ba bai ce wala tab'alu zina ba ta ce wala ta ƙarbi zina don kaiwa mutuƙa mi'at kusanta zina a sababbanta zan a hira daga nan hannu daga nan hannu to waɗannan sababban da za su kai a abuka ga zina to gaba ɗaya a nisance su to cikin shi ne nan ya wannan an ka ce shigar ɗan uwan miji ga matan miji to sababba ne na abko zina sai shari'a ta zo ta taushe wannan hanyar don gudun abkowa an zalika amun il ajanib wannan ya haɗe gaba ɗai ga mata da suke a jinibai min akhi zauj daga ɗan uwan miji wa ƙaribi da kuma makusantar zumuntarsa allazina laisu maharim lilmar'ati waɗanda ba su kasance ba muharramai ga ita wannan matat ta wannan amma in muharrama ce to yana halatta ƙauna mutum yan mutum uwan mutum waɗanda waɗannan قال ابن دقيق العيد رحمه الله ولا بد من اعتبار يتشي با مكوا ندق لورا أن يكون الدخول يكسن تيش قنم مقتديا للخلوة وان زي هكون تدى كديتا أما شقد بابو كديتا تبا هنا با أما إذا لم يقتدي ذلك amma in bai hukunta kaɗaita mutum ko ɗan uwan mijin da ita matar ɗan uwansa fala yumna fala yamtane to ba a hana ba ko ya shiga tare da mijin ko tare da ɗiyan ita matar irin haka a taharim kuna haramci a nan min babu taharimul wasa'il yana daga cikin babin haramta hanyoyi daga kai abin wasila hanyar da za ta kai ga wannan wal wasa'il laha a hakamul maqasid ga ka'ida ta usul hanyoyi masu kaiwa ga abu to suna da hukuncin makasudin abu haka in abin da ka kai hanyar da ka kai ga haramun haramun ce hanyar da ka kaiwa ga makaruhi makaruhi ce hanyar da ka kaiwa ga wajibi wajibi ce haka malayatin wajibi illa bihi ba wajibi to kuma duk abin da ka sabbaba haka na'am na'am tana tsoron zama gida gidan take ba kowa to akwai matsala sai dai dada ya zama lalura ya zama ɗakin nan bakin gida ba can cikin gida ba abubuwa ne sai kanan ce kace eh kanan miji yaka magana haka in ya zama lalura to in babu in ba ya kananta ko ko nesa take to haka sa abin da ya yi ya akwai yare ba guda ba ya yi eh a'a mazan dai bai zama shi ɗaya ba abubuwa ne ga sunan na hudu al'ibti'ad nisanta amma waɗin zalal amma daga guraren talalabiya a huska ma'ana haɗaɗɗiya ma'ana duk abinda kaka tsoro za ka iya abkawa dalilin wannan abu ga haramun to mutum ya nisance shi ba wai don shi haramun ba ne a'a don zai iya kai ga haramun nisanta guraren talalabiya inda tun zai abin nan a huska haɗaɗɗiya gaba ɗai khashiyatul uqu fi sharri tsoron abu kowa a cikin sharri ma'ana a cikin sabon Allah don sabon Allah shari ne Allah kyauta قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ياتي كان عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه سلك مسلمي يا قصن شيء يا أمر الأوزاب yana umarnin mara waɗanda ba su da aure Allah ya sukunu bainal muta'ahilin kas su zanna cikin masu aure umar lokacinsa in mutum gwabro ne ko tuzuru ne to ba zama inda mutane suke masu mata sai a ce su koma can su gorare ko ta zorai can a ba su nuri daban haka umar ka yi lokacinsa wala ya sukunu muta'ahil bainar uzzab shi ma mai iyali ba zai zanna ba cikin gwarare ko tuzurai haka za fa'alal muhajirun aka ma sahabbai muhajiruna radiyallahu anhum suka yi lamma ƙadimin madina yayin da suka hijira daga makka suka zo madina ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam zamanin manzon rama sallallahu alaihi wasallam yanzu wanga kaga bai yiwa babu sadaq abin da ya zo na sadaki fatun nisa sadaqatuhunna nihila huwa al-iwad shi sadaki shine wata musanya allazi fin nikah wadda ka kasancewa a cikin aure au ba da ko bayan an yi auren tunda ana iya ila ajalin yi sadaki yana ya zama na kadan kuɗi ƙasa ko ko ya zamanto an jinkirta shi ajalan lilmar'a sadaki na mace ne ba na uwa ba ce ba na uba ba ne sadaki na mace ne sai dai abin da ka faruwa a nan ƙasar tamu na al'ada uwaye suka ansa sadaki galibi yarinyar abin da za a bata na sadaki musamman budurwa ba su ma ba su komi ga harka auren don jidalin da a ciki misali an ba da dubu hamsin ko dubu ɗari to an ce gadon za a sawa dubu ɗari hudu da wani abu kaga babu ba wani abu ciki haka in ya zama don maslaha ne amma uwaye su sani sadaki na ita yariya ce amma kaga ga bazawara to bai halatta uwaye su karbi sadakin bazawara don bazawara ta san ciwon kanta ta sa abin da suka so na gani galibi ai ba a hakanan ko bazawara ana ba ta sadakinta ko galibi a galibi ana yi sai dai yan karama ce amma bazawara galibi ana ba ta sadakinta amma budurwa to kaga uwayen abinda suke suna haɗawa da waɗannan sadakin su ƙara a wajensu ga mata kayan ɗaki da sauransu amma duk yayi gaskiya kowane gana da aka yi ba laihi ba ne don da tare da sanin ta ne da sauransu kuma ka san irin wadda ka waɗi su auren hilla ne irin misali irin wannan daɗewa aka yanzu ko aure tsaye ake yi tun da haka ce a sai maraƙi sai ya ɗauki lokaci kayan ya girma abin ga amma yanzu auren yanzu ba ya ɗauka irin wannan tunda ga abin da aka sani irin hillani can ana iya ɗara aure a shekara biyu uku hudu ta tana gida saboda galibi karama ce wata ma bata san ma an yi ba sai ta ɗan girma sannan na'am to shi ne ka cewa a ba ita mace wannan sadakin bi muqabili istibahati zawj bud'aha don a muƙabala ga miji da ya samu halaccin farjinta shine bid'a wa fi bid'a ahadukum sadaqa walahu iddatu asma shi sadaki yana da sunaye daban-daban ana ce mara ana ce ami da sauransu wa bi iddatu lughat sannan ga sadaki yana da galoga ya zo huskoki daban-daban shi sadaki ma na ce huwa mashuru'un fil kitabi abin shar'anta ne a cikin alkur'ani ya zo nassin suratul nisa wa sunna da sunna manzo rahama sallallahu alaihi wasallam wal ijma da ijma'in malamai wal qiyas da qiyasi ingantacce fa amal kitab amma abin da zo cikin qur'ani na maganar sadaki wa qawluhu ta'ala wa da Allah sarki wa atun nisa sadukatihinna nihila ku ba mata sadakinsu wani kyauta daga Allah da ya ba su wa gairaha min al-ayat da wani na daga ayoyi wa mas sunna amma ita sunna a bafi ilhi shine ta zo ta aikin shi manzo rahama da ya ba da sadaki wata qaririhi da an yi gabana ya tabbatas wa amrihi da ya umarni din a baya ka kawai iltamis wannan da ya zo bai da hali yana son wata mace da tabba da kanta ga manzorama manzorama bai da bukata wani ya tashe ci ya rasuwallah in ba ka da bukata ka auren man da ita to ya ta tambaya ta ya ce te ka nema walau khatiman min hadid ko da zobe ne na bakin karhe wa ajmal ulama malamai sun haɗu kwatta gaba ɗai alama shuru'iyyatihi ga shar'ancin yin sadaki na litakasur yususu fihi don yawan nasosa da suka zo a ciki don haka sun haɗu wa muktadal qiyas kuma sadaki ya daidai da sha'anin ƙiyasi fa innahu la budda min al istibahati bin nikah wa da al'amur yake ba makawa da halattawa da aure shi sadakin in ba haka nan ba kaga ya zama wani zina wala budda li zalika min iwadin ba makawa akwai exchange mana ka bani in baka shine iwad musanya ولم يجعل الشر حدا لأكثره ولا لأقله شريعة bata iyakance ga mafi yawan sadaki ba kuma bata iyakance daga mafi ƙarancin sadaki ba saɓanin malikiya suka ce rubu dinar saɓanin masaba abu hanifa suka ce ashirar dirham da rahim sun dogara ga wani wasu hadisai wani duk gaba ɗaya ba wanda ya kai shi ko maliku ƙiyasi ne ya yi na cewa wanda ya saci rubu dinar za a yanke mai hannu ce to ya kamata ya zamanto sadaki ya zama irin rubu dinar shi ne wajihin ƙiyasin da imam malik rahimahullah ya yi su ko hanabiya sun ta yi a kan wannan ruwaya ta dirhami goma sai dai hadisan duka ba su tabbata ba haka shine nan malam ya yi wanga jumlan magana ƙarancin sadaki na'am illa annahu yustahabbu takhfifuhu sai dai an so a sauƙaƙa sadakin kada a yi shi da yawa لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة mabi a girman mata mabi abin nan albarkan mata su ne masu sauƙin ɗawainiya sai dai wanga lafazi akwai magana a kai ne akwai lafazi da ya zo ingantacce ruwa abu dawuda a na akan khairun nika aisarhu khairun nika aisarhu mafi alkhairin aure shine mafi sauƙinsa amma yanzu itinar da muke ciki mata sun yi ruwa sun yi tsaki sun an shi harka aure ga mazaje kuma su zo su aza abubuwa aiwanci kaza an ka yi wai ba a kula da yanayi wanci da wanci ɗaya suke sai a ce ai wanci an mata kaza ai ita ma ga sai an mata kuma ba halin a zo a ta ji daɗi mata sun an shi harka aure ga maza sai 'yan kaɗan canza a ƙulla ma ai kaza za ai ai kaza za ai kaza za ai a sha baƙan waya wallahi sha baƙan waya har wani lokaci har yaniya ta ce ta yau ta dawo akwai bashin aurenta babu sauƙi saboda su mata tunaninsu gajere ne a dai burge ka ce an kasa to sai mi sannan ba a lura da ƙarhi da hali wanda ka biɗa abin da zai ci kuta yau ba a gama shi da mai hali kamar tsaye za a yi a yi ta abubuwa a shiga na a hita nan Allah ya sawaƙa muna Allah ya mana buɗi abubuwa sun ka tashi ya mana buɗi ya mana mahita سبحان الله نعم فيسألون لوكشي ولما رواه خمسة sannan ƙarin dalili wanda ka nuna son a sauƙaƙa ga sadaki don abin da hamsa yana nuhin hamsa a sahabu sunan da imamu ahmad shi yaka nuhi da hamsa ma'ana abu dawud imamu nisa'i ibn maja ko ko tirmizi ibn maja su hudu da imamu ahmad shi yaka nuhi wali ma rawa khamsa an umar ibn khaddab radiyallahu anhu qala ma asdaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'a min nisa'ihi manzo rama bai sadaki ga wata mata ba cikin matansa da ya aura wala asdaqat imra'atu min banati bai sanya sadaki ga wata mace cikin ɗiyansa mata ba a saminsu ta yi ashara ta ukiya yi da ukiya goma sha biyu abin da ya nuhi nan ba kai lissahi ba yanzu ukiya nawa take aka wasu kamar da magana ba shi aka nuhi ba can lokacin da ya yi haka na sauƙi ne wasu suna juya irin ga hadisin eh ya ce to ai yanzu wajen kenan dubu ɗari ko miliyan kenan sai a yi ƙoƙarin a ce a yi balon ɗin kuɗi ba shi yakan yi ba yana nuna wancan lokaci wannan ukiya goma sha biyu sauƙi ne shi aka nihi sauƙi ne da wasu malamai ko almajirai suna ganin abubuwa suna abin da ne ga saboda kowace kowa da arziki ne mace nawa tattahi babu komi amma ta waye gari mai hali mace nawa an kai makaya habba wurin sawa an kawai gari ko gado babu sai katifa hey. to irin wannan ga abubuwa duk ba mu tunaninsu kuma wallahi da ce mata sun shiga gabanmu sun shiga gabanmu kuma su ga al'ada su ga halinsu to a yi bankama a yi kaza a ce a yaba a yi kaza ya za a yadda wance ai wata ce kaza an kai mata a diba irin halin ma da ake ciki amma za a ta yi bari a ciwo ma bashi wa doko daga baya a biya subhanallah wani lokaci sai ka samu kanka wani hali dole wani abu ka yi hankali saboda hitina zai jawo maka wadda ba ka iyawa amma yin mutum shi adda dama ta gaba ɗaya mai gida ne sosai wani lokaci akwai mahaifa suna kuma hana abu ƙwarai in ba kai ba kaga kuma wani jidali ne wasalih shi ne ko al'am shi abin nan abin wanda yake mai kyawu wanda ya haɗe ya tadi ta to ana neman a sauƙaƙa shi duk abin ƙwarai wanda kowa na yi to saboda kowa na yi kuma mutane hawa-hawa ne hali sarki hali ba ɗaya ba to a sauƙaƙa shi kowa ya samu ya yi shi ne ma'ana abu mai kyawu salihi to yana hukunta a sauƙaƙa shi don kowa ya samu ya yi inna fi zalika maslahatun kabiratun cikin wannan akwai maslaha wadda ke mai girma a lizaujaini ga ma'aurata su kansu su biyu ya ka sauƙaƙa sai ka ga abu ya yi sauƙi walil mujtama da kuma society ma'ana al'umma yanzu kaga da ana batun abin galehe da rage ɗawainiya da sauransu to yanzu abin duk da an sake akala na gani tun lokacin da suki ko da an ka yi wannan ina jin tun sannan ba a sake irin irin wannan doka ba ta lehe da harka aure koko eh ai shi ne yanzu ai abin ya bude kuma can kuma yi a tara can eh to ai wai magana ne ce wallahi mata ne malam sun zo sun rinjaye mutane shi yasa na ga abu ya koma shi yasa wani lokaci din ma ya kasa koma ta shi mijin ya sha ba kawaya ya ciwo ba su suka yana ganin za a kawo mai dukiya aure ta ji kwanan bala'i dukiya aure kuma su wajen ita matar sai an tara kuɗi kuma an kawo miji bancin buhuhuwan shinkawa da buhuhuwan mi mi mi ta ci waɗanda jidalai ko ina kowa faɗo guzuma shi kenan lokaci bai ida yi ba sabbi ba ka gani yanzu sauran miti uku iri ai sabbe ne yana hada gilas ɗin dudde fakan min nisa'in jalas na bila azwaj sa ku ji wata matsala kuma wallahi malam Allah subhanahu ta'ala duk wanga abin ma da muke nan wallahi cikin sauƙi muke yanzu ƙasashen larabawa bala'i ne mutum za ga gida ga ƙauna ta shekara talatin ga mana ga ƙaunata wajen mata uku ko hudu suna babu miji saboda mi saboda tsada aure shi yasa akwai ƙungiyoyi akwai na irin ibn bas Allah ji kansa ƙungiyar da aka taimaka ma yara su yi aure yanzu misali aure a irin mamlaka saudiya da irin can ƙasashen larabawa sai ka kama shukka ma'ana wuri a ce bene gaba ɗaya sama dun naka ne in ba misali tun da baka da halin ginawa sannan ga irin abin da za a yi a irin aurensu ya hanka mu sai ga naira karanci auren talaka sai ya kai miliyan ishirin shi yasa suke cikin bala'in shine nan malam ka ishara shi yasa auren sai ya yi wuya kai wasu ma da abin ya hara masoya sai dan saudiya sai ya ce pakistan ya aure ya yi sauƙi gare ko ya zo misira ya aure sai ga auren bai yiwa sannan bancin kuma ƙabila-ƙabila wannan suna da ɗan kaza juhaini bai sai dai cikin zuri'arsu wannan ƙabilarsu bancin wannan a'a ma'unar wahalar kuɗin da za za ga mutum misali a saudiya yana ansa dubu ɗari biyar irin na naira dubu ɗari biyar ga wata amma bai ya aure ga wata albashi misali na a ce ana bashi dubu ɗari biyar amma bai aure saboda irin wahalhalun da suke ciki yasa ɗin an kai wasu ƙungiyoyi wanda ka taimaka ma yaran yasa ai matsaloli suke ciki yaran da yawa abubuwan da ka faruwa yana tashi hankali kaga ana waya su ma matan sun ci abinci sun ƙoshi shi ma ya ci ya ƙoshi tun daga abinci ko ina da sauransu ga kalle-kalle sannan ga wayoyin ga shi kenan wani kawai waya nan ba zai sawa in ya buga ya dace shi kenan haka suka kawai ya gese sauransu abin ka jiya akwai damuwa kwarai shine ce fa kan min nisa'in jalasna bila azwaji da yawa ai kam kathiran da yawa mata suka zanna a gida ba mazaje wa kan min shubban da yawa a samari fa'adu suka zanna bila zaujat ba tare da mata ba bi sababin mugalat don sababin kaiwa matuƙa ga tsada filmuhuri a cikin sadakai wa nafaqat da cewa yanzu abin da kawarar saudiya da su ƙasashe mata ba su ba su komi an ka tashi da sahe ba ita dai ba ta abinci da haka duk bakala za a tahiya a sau wannan dan biredin da aka sa ga wuta da shayi a kai duk yaran ma haka za a yi su yaran za su makaranta duk na bisa hanya za su yi ita na can kwanci daga baya ko ta aika ce a kawo mata in shi mai mijin ya tashi aiki sai ya biya ya sai abinci ya kai gida shi abincin shi za a buɗe a ci shi kenan kuma da daddare ya shigo ya ci haka ake ita ba ta komi ba ta asa komi ba ta abin nan da haka yi koyo shi haka ake eh wata ya kare tun da ma in wurin ka ne sai abin nan irin bakala irin shop a sai wannan a sai wannan kana da littahi da haka kuɗin duk yawan su ba su da abki tun daga wani abubuwan da aka yi da zai kare yana ansa dubu ɗari biyar to waɗanga abubuwa sun ci dubu ɗari biyu saura dubu ɗari uku ga kuɗin wuta ga wasu abubuwa ga mota ita ma macen ce to kaga ɗawainiya ce da haka ya ce to allati خرجت إلى التي خرجت إلى حد الصرف wadda wannan sadakin da cewar wadda ta hita zuwa ga haddi ma'ana matsayin ɓanna tabzir da kuma almuzambaranci wasa ta yi to wannan shi an matsalar an waye gari haka ga matsaloli ne ga sunan duk wanda ha gani lokacin kana mun kalu da 'yan saudiya kana jami'a ya ambace ka ka aure ya ce ka aure sai ya ce kawai doke ka shi ya san ba kanta batun aure gare tun da digiri ya kai babu tun aure gare daga sai ya ta mamaki ya ta shawa saboda shi bai yiwa gare ko ya ƙare ko yana aikin to sai ya ɗauki lokaci ko sai ya ci bakin ma'amin nan bashin banki da sauran abubuwa sai ya yi wannan bai isa ce ka duk da wanga abu ɗin akwai sauƙi sannan ba mai auren mace ta biyu ko ta uku sai irin manyan malamai ko masu kuɗi ko mai ba yiwuwa ka ba su gida guda balma wani lokaci sai wasu su ɓoyewa suka yi ba su haɗa ma mata su ta farko amma da sauƙi ya ba sha abin da to kaga duk matsaloli ne سبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم